ka kashe su
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المقامة الثامنة والعشرون السمرقندية سمرقند سنة قليل أكبرت أكبر الحارس بن أمام حارس بن أمام يا بعد الأباري قال استبضعت في بعض أسفار القلب وقصدت به سمرقند نارقي kayan fatauci mana ita kastu bi ba'a shine istabu ba'atu sai ba da asfari a wasu tafiye-tafiye na na ɗauki bi ba'a kayan fatauci na alkand na sukari suga yake sayarwa shi har sunan mamfin wa kasattu bihi na nufi samarkand bihi da wannan abin sayarwa wa kuntu yau mai zin ƙawi mashaɓa jamuman nishad na kasance a wannan ranar mai miƙaƙƙen tsayi ne lokacin ina miƙaƙƙen tsayi ina da ƙarfi na mai tattararren nishaɗi kuma ina da nishaɗi cikakke armi an kausil mirah ila zarahil afra ina harbi daga baka na nishaɗi zuwa manufa na farin ciki eh ma'ana abin da nake so abin zai yiwu kawai ina da hanyar yin abin wa asta'inu bima shabab ina samun taimako da ruwa na tasamarta ala malamihi sarab akan guraren da ake hangen asarab kawalwainiya dazuzzuka da ake kawalo ne wannan ruwan nan da ake cewa ruwan mayu da nesa za ga wani kamar ruwa in ka je ba ruwa ba shine sarab awafaitu abu kuratan aruba sai na zo wa wannan gari din safiya mai sanyi wata safiya mai sanyi eh oh wafaitu aruba din ismu yawmil juma'a sunan yau ranar juma'a ne kai afwan li husni saboda kyansa haisu kana muwassaman mausiman ka ya zama tun mausim ne huwa min qawlihim jariyatun aru mace kyakkyawa ai hasna wa kanat al arab tusamma ayyam al usbu'i bi asma'in yajma'uha baitani wa amilu an menene an aisha wa anna yawmi bi awwala aw bi ahwana aw jubarin a witali dubaru menene fa'in yasu nan dai safiyan juma'a ba da an kabatu su'uba bayan na sha fama da wahalu fasa ayyatu shi na tafi wa mawa na yi tuban yi jinkiri ba ila an hasal albait har gida ya tabbata har na je zuwa gida alam ma na kaltu ilai kandi ranar juma'a dama ya je ce aiko yayin na ɗauko sukari na zuwa ga wannan gidan da na sauka wa malaktu ƙaula indi na mallaki faɗin indi ƙaula indi yuri da wani musabira fi tsarike baya lissafa dukiyansa mallakansa ne har sai ya shiga gari saboda shi yana cikin haɗari eh shi malaktu ƙaula indi yayin da na mallaki faɗin eh ka faɗi ƙaula indi ina da kaza kamar kana cikin daji abarawa zai iya tare ka ko wani abu zai iya samun ka to yasa ba za ka ce ai dukiyar naka ne ba sai ya tsallake ya tsallake ujitu ila hamami kawai sai na karkata zuwa ban daki ina zuwa alal azar take ina saukan nan kawai ne ga ban daki fa matdu anni wa asha wa asa safari sai na kawar da wa asa safar wa halhalu na tafiya wa akastu sai na soma fi guslil juma'a sai na soma wankan juma'a eh ran juma'a ne sai wankan juma'a zai je masallacin juma'a kana zai gamu da oga bil'asar bil'asari bil'asari wa kastu na yi aiki da bil'asari hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam fi juma'a ta wajen wankan juma'a sun mabadar tufi hay'atil khashi ila masjidi aljami sai na tafi cikin yanayi na mai tsoron Allah zuwa masallacin juma'a ya alhaka bi man yakruhu min al-imam dan ariskar da ni da wanda zai kusanci limami wa yuqarribu afdal al-an'am in zamanto daga cikin wanda ya kusantar da mafificin dabbobi manik ta sala ba sun mara fi sa'atin ula ko baka anna ma qarraba badana kamar ya yanka raƙumi ne ya yi sadaka da raƙumi ne saboda haka to ya samu lada na mafificin an'am ya ce lokaci na farko fa hazitu bi an dallaitu fil halba sai na samu nasara sai na yi na zo ni na daya e sukuwa na doki wanda ya zo na ɗaya na kiransa mujalli walakin na ni jallaitu ni ne na ɗauki kofi kamar ana yin bol kaga wanda ya ɗau kofi shine mujalli na biyu shine musalli na uku shine musalli akwai mus- mujalli akwai musalli mai sinun mai saddun akwai musalli mai saddun wannan na ɗaya da na biyu da na uku ne ko kofi ne mutum ya zo gaga akwai wanda ya zo na ɗaya akwai wanda ya zo na biyu akwai wanda ya zo na uku wannan ya kiransa da mujalli da musalli da musalli da ta shi mujalli ma'ana shi na zo ni a cikin wannan fage din sukuwa din shi na zo ni na ɗaya wata hayyartul wata hayyartul markaz al-istima'il khutba sai na zabi mazauni saboda sauraron khutba walam yazal an-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwajan in kana da uzuri ko zaka je kada zai kai maka minti 30 haka walam yazal bai gushe ba yadkhuluna suna shiga fi dinillahi cikin addinin Allah afwajan afwajan jama'a jama'a afwajan jama'a jama'a wa yariduna suna shigowa masallaci furadan wa azwaja suna zuwa furada wasu wani mutum shi ɗaya da sallan sai shiga wani mutum biyu ya shiga wani uku su shiga haka mutane suna ta shiga yanayin shiga masallacin juma'a hatta idza tawzal jami'u bi habli wa dhalla tasawi shakhsi wa dhilli har sai da masallaci ya cika da taron sa tasawi shakhsi daidaituwan mutum wa dhilli da inuwansa sai da ya matso lokacin da inuwan mutum da tsayinsa ya kusanto barazal kaɗebu sai limamin juma kaɗeb sai fito fi ubati cikin shiri na limanci ga alkyabba ga rawani ga ga ga sanda ana bin bayansa shi ne ce mutahadiyan yana ta takama yana tafiya irin na takama haka kalfa usbati bayan jama'ansa yanda al'ada ana raka limami fartaka mimbarar da'awa kawai sai ya hau mimbari na da'awa ila an matsala bizirwa har ya miƙe a ƙololuwan wannan abin ɗin ƙololuwan wannan mimbarin masallama su ce assalamu alaikum wa rahmatullah mushiran bil yamin kuma yana mai ishara da hannunsa na dama yana assalamu alaikum wa rahmatullah sun majalasa sannan ya zauna hatta kutima nazmu ta'zim har sai da aka aka karasa tsari na kiran sallah da kiran sallah mutane ladanai kamar biyar haka za su jeru suna akbar haka sun makama sannan ya tsaya sannan limam ta ya tsaya wa qal kuduba ne babu kalma mai dugo ko daya a cikin kuduba alhamdulillahi almahmud alasma almamdu alhamdulillahi almamduh alasma المحمود الآلاء الواسع الأطاء المدؤو لحسم اللعواء مالك الأمم ومصور الرمم وآل السماء والكرم ومولك آد وإرم أدرك كل سر علم ووسع كل كل مصر حلم وأم كل عالم طوله وهد كل مارد حوله أحمده حمد موحد مسلم وأدعوه دعاء مؤمل مسلم وهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحد الآدل الصمد لا ولد له ولا والد ولا رد أباه ولا مساعد أرسل محمدا للإسلام ممهدا وللملة موطدا ولأدلة الرسل مؤكدا وللأسود والأحمر مسددا وصل الأرحام وحكم وعلم الأحكام ووسم الحلال والحرام ورسم الإهلال والإهرام كرم الله محله وكمل الصلاة والسلام له ورحم أهله الكرماء وأهله ما مهر ما همر ركام وحدر حمام وسرح صوام وسطى حسام أنا إليه مقدمة الساعة الحمد لله godiya tabbata ga Allah al-mamduhi al-asma wanda sun wanda yake da babbun sunaye wanda sunayensa dukkan abubuwan yaba ne sannan almamudi abin godiya ne na saboda ni'imominsa masu abin godiya ne saboda ni'imominsa alwasil ata mai fadin mai yalwan kyauta ne alwasil ata almad'u abin roko li hasmin la'awa'i saboda yanke alla'awa tsanani malikil umam na mallakin al'umomi wa musawirin rimam mai suranta kasusuwa wa ahli samahi wal karam ma'abocin kyauta da karamci wa muliki adin ina gode wa Allah wanda ya halakar da adawa da iram adraka kulla sirrin ilmu iliminsa ya riski kowane sirri sanin Allah wa wasiya kulla misrin hilmu juriyansa ya yi kowane gari wa amma kulla alamin taulu kyautansa ya game dukkanin halittu wa hadda kulla maridin haulu dabaransa ya rusa dukkanin karfin Allah ya rusa dukkanin mai taurin kai ahmaduhu hamda muwahhidin muslim ka duba wannan kalama kalma ce ba dugo ko ɗaya kuma duk ma suna ba da ma'ana mai kyau ai wannan su ahmaduhu ina gode masa hamdan wakilin godiyan mai kadaita Allah irin godiyan mai kadaita Allah muslimin musulmi musulmi mai kadaita Allah wa ad'uhu ina roƙonsa du'a mu'ammilin musallim addu'a mai fata mutum da yake neman abu a gonka kuma mai sallama wa huwa Allah shine Allah la ilaha shi Allah shine wanda babu abin bauta illa huwal wahidul ahad shi kadai ne kuma tilo talbahi da nabi al adilu adali as-samadu abin nufi la wala da lahu wala walid ba shi da ɗa ba shi da mahaifi wala rid a ma'ahu wala musayid ba shi da mai taimako ba shi da mai bashi na agaji kai rid a shi ma mu'in ne arsala muhammadan shi ne ya aiko annabi muhammadu lil islami mumahidan yana mai shimfiɗa musulunci walil millati ta'un ba akwai ɗa dugo ba to su a larabci ta'un babu dugo yana daga cikin harkofi babu dugo eh su asali babu dugo insho shi yasa za ga yawo kafi din ba a tsayawa da ta sai da tsaya da ha al-hikma za ka jana al-hikma in ta kasa ne to wannan shi mai dugo ne amma takuri aka ce ha'un ne kawai an sa masa dugo ne ta juizan kawai an sa masa dugo ne kawai da jawuzan za ta wa kammala salata wa salam ya cika masa salati da sallama lahu a gare shi wa rahima alahul kurama Allah ya rahama ga iyalansa masu daraja da iyalansa arruhama masu tausayin juna ma hamara rukam muddin hadiri yana zubar da ruwa wa hadara hamam muddin kurciya tana yin kuka wa saraha sawam muddin garke na raƙuma suna yin kiwo suna warwatsewa cikin jeji suna kiwo wasa ɓafu sam muddin takobi yana yanka ta ce ilamu rahimakumullahu amala imalu ku yi aiki fa rahimakumullah Allah ya ji kanku amala sulaha aiki irin na salihai waqdahu li ma'adikum kadha al-asiha ku yi aiki saboda lahiran ku irin aiki na masu lafiya warda'u ahwa'akum ku tsawatar da son zuciyanku rad al'ada irin yadda ake tsawatar da makiya wa iddu lirrihlati ku tanadi saboda tafiyar gidan lahira ida da su'ada tanadi irin na masu rabo waddari'u hulalal wara ku dinga yaba wa jikinku riga set na taka tsantsa wa dawu ila latsama ku warkar da illoli na kwadai wa sawwu awadal amal ku daidaita karkata na aiki wa asu wa sawisal amal ku saba wa waswasi na buri wa sawiru li awhamikum huul al ahwal ku sawara wa tunaninku canjuwan halaye wa hulul al ahwal da fadawa cikin abubuwa masu ba da tsoro wa musawaratal alal ku musawara ina tsalle na al alal na al ilal ya sako na na na illoli wa musaramatal mali wal al ku yi tanadi fa ku sawwara wa tunaninku fa yankewa yanke alaka kauracewa da dukiya da iyalai za ka rabu da iyalanka da dukiyanka wa dakirul himam ku yi tunanin mutuwa wa sukurata masra'i da tsananin faɗowarsa wa ramsa ku yi tunanin kabari wa haula mutsala'i da abin tsoro na wannan mutsala'i wanda ya leko din tsoron abin da ɗan adam yake gani walla da ku ji tsoron ku yi tunanin lahadi wa wahadata muda'i da kuma kaɗaitakan wanda za su kashi wal malaku da mala'ika wa rau'ata su'alihi da ƙwarjini na tambayan sau matsala'ihi da bayyanuwansa wal mahu addar ku dubi zamani walu makarre da ƙasƙancin dawowansa wasu imahali da kuma mummunan dabarunsa wa makrihi kam ɓamasa ma'alaman wa ammara mat'aman wa tahataha aramraman wa dammara malikan mukarraman so nawa ya shafe malaman abin da yake da alama abu mai alama nawa ya shafe ya mai da shi babu guri ɗaukakekke guri mai tudu shine malam wanda yake da fawa ya mai da shi ba fawa wa amara mat'aman ko ya ɗasasa abinci abinci mai daɗi ya mai da shi mai ɗaci wa ɗaɗa mutuwa ba mutuwa ya gayi nan gida ne na kuɗi gida ne na wadata amma mai kuɗin ya zo ya faɗi ya ga gidan sai su zama to abin abin tausayi to kaga ba abinci babu yayi ɗaci ai wa ɗaha ɗaha aramraman so nawa ya nuke aramraman mayaka wa dammara ya rusa malikan mukarraman sarki wanda yake mai karamci wanda ake karrama shi hammuhu damuwansa shi mutuwa sakkul masame wa sahul madame eh kullum sakkul kawai yanke kunnuwa da zubar da hawaye wa ikda'ul maqami da kuma yanke abubuwan da ranka yake so matsami wa irda'ul musmi'i wasami auratar da mai jiyar wanda mai ji amma hukumu ko halakarwa irda halakar da mai ji da kuma mai jiyarwan kai da kake jiyarwa kake cewa a ji tsoron mutuwan da shi mai jin duk mutuwa baya barin ku in ya zo amma hukumul muluk hukuncin Allah amma hukumul muluk shi mutuwa dan hukuncin sa ya ga mai sarakuna war ri'a da talakawa duk ya ratsa su ba wanda zai bari wal masuda wal muta wanda ake jagorantaka da wanda ake bin sa wal mahsuda wal husad wanda ake wa hasadi da hasada da masu hasada wali asawi da wal asad da mucijai da zakuna duka bai bar su ba shine asawi da mucijai asad zakuna ba uktulul aswadai ne ba an kira da aswadu ba shine mucijai asawi da kenan sai kuma asadu jam'in sa asadu ma mawala baya damka dukiya illa mala sai ya karkata ya zo ya karba ma'aba malan duniya din ba to sai ya zo kuma ya karbi wannan dukiya din wa akasal amala sai ya canza mutuwa din sai ya ya akasa al'amala buri wa ma wasala baya sadarwa illa wasala sai ya yanke eh ko aure ne aure ta kuna zanen lafiya to sai ɗayan ku sai ya rabu da ɗaya dole wa kalama al'ausala kuma yana sa wa jijiyoyi rauni wala sarra baya sirrintawa illa wasa baya farantawa illa wasa sai ya munanta wala uma wa asaa ko sai ya sa kaskanci kuma ya sa muni ya sa mutum ya munanta wala asaha baya bada lafiya illa walada da'a sai ya haifar da cuta warrawa ya fargabar da al'awi da'a masoya Allah Allah ra'akumullah ya ce a kiyaye Allah ku kiyaye Allah Allah ba a kiyaye dokokin Allah Allah Allah ya kare ku ilaman mu dawo matullahi zuwa yaushe ne za ku daina dawamar da wasa wa muwasalatu sawi da sadar da mantuwa wa tsulul israr da tsawon jinkiri na tuba wa hamlul asar da daukan zunubai wa tsirahu kalamil hukama da barin maganganun hukama wa muwasatu ilahi sama da sabawa ubangijin sama da kuke yaushe za ku daina amal haramu hasadukum wal madaru mihadukum amal himamu mudrikukum was siratu maslakukum ama sa'atu maw'idukum was sahiratu mawridukum ama ahwa amma ahwalu tamati lakum mursada ama darul usati al khutamati al muwassada harisuhum malik ووراءهم هالك ووراءهم هالك amma da haramu shin wai ba tsuba ne hasadukum lokacin girbin ku ba duk inda ka ji daɗi dai lokacin da ka tsufa shine lokacin da za a girbe ka wal madaru ba dan guri shine mi hadukum shin fidan ku ba ƙasa amal imamu shin mutuwa ba mai riskan ku bane wasiratu maslakukum ba siradi ba shin ba mutuwa bane wanda zai riske abinda zai riske ku ba siraɗi shi ne hanyar shigewanku ba amma sa'atu mau'idukum amma sa'atu shin ba kiyama shine gurin da aka muku alƙawari za ku taru wa sahiratu mauridukum shin ba sahira shine mako magangaran mutum ba eh sahira yawa mujal sahira mawridan ala hada al-ma'ana sahira din da muga ma'anarsa ne filin tashin alkiyama yawa yawa filin tashin alkiyama halaisa yana ya ce amma a hawalu tsammatin shin abubuwa masu ba da tsoro na kiyama mursada lakum ba don ku aka tanada ba amma darul usatil hutama shin darul darul usat gidan masu sabo ba wuta wuta al hutama ba narul lahil muqada da Allah ya fada ma da kaman hutama narul lahil muqada shine al hutamatul musada wuta wanda aka aka kulle shi yana kulle yana jiran mutane an tanada shi kai harisuhum malik mai gadin su malik ne sunan mala'ika a bayansa kuma akwai halik duhu dubu kirin za ka gani a haulo lafacin kalillah ya kare mu wa hawa'u wa da'amuhum as-sumum dafi shine abincinsu wa hawa'uhum iskansu kuma as-sumumu zafi shine iskansu la mala as'adahum wala walad babu dukiyar da zai taimake su ko yara wala adada amma babu adadin jama'a da zai kare su wala udada ko tanadi ala rahimallahu ra'an malaka hawa Allah zukan mutumin da ya mallaki son zuciyarsa wa amma masalika huda ya nufi hanyoyi na shiryarsa wa aka matsata maula ya kyautata biyayya ga ubangijinsa wa kadda yayi kokari wa kada yayi aiki li rahima wawu saboda dawowa ga makomansa eh wa amila ma damal umru mutawi'an yayi aiki Allah ya ji mutum da yayi aiki muddin shekarunsa yana biye da shi wa daru muwadi'an muddin zamani yana sulhu da shi wa sihhatu kamila muddin lafiyarsa yana cikakke yana da cikakken lafiya wa salamatu asila muddin zaman lafiya ya tabbata mutum to yayi aiki wannan mutum Allah ya ji kansa mutum da yayi irin wannan aiki kaga irin wannan lokacin mutum shi shagaltu da wani abu daban ba zai tuna da mutuwa ba kana zaman lafiya jikinka kana cikakken lafiya zamanin kuma yana ma biyayya duk inda ka je za ka samu abin duniya to ba kowa ne zai samu ya aiki na gari ba to mutumin da irin wannan lokacin ya gani mace lokacinsa kawai ya to Allah ya ji kai Allah ya ji Allah ya yi wa wannan mutumin rahama in ji har suna ma in ji Abu Zaid illa da hamahu adamul maram wa illa ba haka ba to rashin manufa wallahi sai ya ya zo ya ya abin nan sai ya zo ya dame shi ya zo lullube shi wa hasarar kalam da kasa yin magana wa hasaru wa hasara yasa wa hasaru ya wa hasarul kalam na hasara yasa wa ilmamul alam da saukar radadi zai zo same shi radadi na tsufa da na jinya wa humumul hamam da saukan alhamam mutuwa junul mauti kenan wa mirasul amras da kokuwa da gogayya da al'amrasi kaburbura da nutsuwan gaɓoɓi gaɓoɓin ya nutsu da gaɓoɓin mutum ba ko ina yana tafiya ba don kaɓo ba kana kwanta tashin kama da ƙirar za ta shika tona ba ka suruwa ruwa ga gaɓoɓi sun nutsu ai shine hudul hawas gaɓoɓi wa mirasul amras da kokowa da kabari a hallaha hasra ala muhammu akada shi hudul abin nan mutuwa ma ana kiransa hudul abin nan din nutsuwan gaɓoɓi wa mirasu kokowa da al'amras a han kaiton wannan rai kaiton asaran wannan rai wanda ala muhamu akkat radadinsa mai karfi zamaninsa kuma sarmat wannan radadin wa mumaris wa wanda yake yake yake kokowa da wannan wanda yake cikin wannan azaban to yana cikin damuwa mali walahi hasim babu mai yanke damuwansa wala li sadamihi rahim ba mai tausaya masa da damuwansa ba sai mutum ya ganka tukuna zai tausaye ka ba kowa ta kansa yake a wannan cikin wala lahu azim bai da mai kariya mimma awahu mimma arahu daga abin da wala lahu ba shi da asimun mai kariya mimma arahu daga abin da ya jira masa alhamakumullahu ahmad al-ilham Allah ya muku ilhama mafi kyan ilhama wa raddakum ya sitirta ku da rida al-kiram da bargo na karam ikram na karramawa wa halakum darar salam ya saukar da ku a darus salam wa as'aluhu rahma lakum ina roƙon rahama gare ku ina roƙon rahama gare ku wa li ahli millati al-islam da yan addini masu yin addinin musulunci wa huwa asmahul kiram shine mafi kyautan karimai wal musallimu wassalam shine mai kubutar da mutane wassalam nace assalamu alaikum wa rahmatullah kala lazim falan ma ra'aytul kutuba yayin da naga kutuba din nukbatan zabebbe ne bila saka babu wani babu wani babu wani kuskure a ciki eh babu wani babu wani saka babu wani kalma ya shashe wa aruzan dukkanin su aruz ne bi gairi nukaɗin dukkanin su zababbu ne ba tare da musu digo ba dukkanin su da anin ijabu bi na matsiya wannan birgewan wannan tsari din sai ya kira ne tsarinsa mai birge wannan al'ajib ila sibila'i waje kaɗe zuwa hangen fuskan kaɗe ba kasu asa wasu ne sai na soma lura da shi jiddan sosai wa kalli bu tsarfa fihi sai na soma juya idanuwa na a kansa wa kalli bu tsarfa ina juya ido na fihi a cikinsa sai ya samu waye ila an wada hali har ya bayyano min bi silkil alamati da gaskiyan alama annahu shaykuna sahibul maqamati ay shayhin mu ne ma abocin makamomi walam yakun buddin min asamti ba makawa a wani lokacin dole sai an yi shiru ba za a yi magana ba tunda lokacin kudu ba ne fi zalika lokacin wannan lokaci ba amsaktu ta ta halala min alfardi sai na kame har sai da ya halaltu daga farilla har sai da ya gaba sallan farillansa har sai da ya halaltu daga farillansa ya gama sallan farilla wa halal intisharu watsewa ya halatta fil ardi a kasafan tashru fil ardi ko summa wajatu sai na fuskanci tilqa'u bangaren sa wa butadabtu liqa'u nay saurin haduwa da shi falan mal hazani yayin da ya hange ni kaffa fil qiyam shi saurin tashi wa ahfa ya karra ya tuka ya kure fil ikrami wajen karrama ni sun mashabani sannan ya kama hannuna ila dari zuwa gidansa wa auda ne shi ajiye mun ka sa'isa asrarihi ke battattun sirrorinsa wa yanan tashara janahu zalam yayin da yayin da fuffuke na dufu dare din ya mai da kamar tsuntsu to dare ya mana da yayin da dare ya bude fuffuken sa yayin da fuffuken dare ya yadu wa ana miqatul manam lokacin bacci ya matso kawai sai kawo abarikal mudam sai kawo tukunya buta ibrik din kamar irin buta wannan buta ba na shayi ba sai kawo buta na giya ma'akumatan bil fidam an rufe shi da murfin sa an rufe shi da murfi ma'akumatan bil fidam fa qultu sai na ce a tasuha amama an-nawm wa anta imamul qawm yanzu kana shan wannan giya kai a gaban kafin kai bacci kullum ne ka sha giya kuma alali kai ne limamin mutane kala ce ma da Allah ka bar wannan maganar ishiru tafiye mun baki ana bin nahari katsif wa bin laili adif dama ni haka nake da rana ni malami ne mai kudu ba amma da daddare kuma ni adibu ne mai shakatawa ne da abin da raina yake so zan yi da daddare ba kuna ce ta wallahi adiri ni ban sani ba a ajamu min tasallika an unasika zan yi mamakin tasallika an unasika shagaltuwanka daga barin jama'anka da garinka wa maska rasika da barin mahaifanka shine zai zai bani mamaki an min kida bati kama aznaska ko kuduban da kake tare da tare da dattinka wa madarikasika tare da kuma zagayar da kofinka fa shaha bi wajihi annishe kawar da fuskar sa daga gare ni summa qal sannan yace isma minni ka saurara daga gare ni la tafki ilfan na'a wala dara wa durma addari kaifa ma dara baiti ne dara dara karshen baiti duka dara dara kuma duk ma'anar su daban-daban la tafki ilfan na'a wala dara wa durma addari kaifa ma dara wata kizin nasa kullahum sakanan wa masilil arda kullaha dara wasbir ala kuluki man tu'ashiruhu wa darihi fallabibu man dara la tafki sai da Allah karka yi kuka ilban na adan wani abokinka da ya nisanta wala dara ko wani gidanku da ya nisanta dan ka rabu da gidanka da wasu abokanka kawai wa durma dari ka zagaya tare da zamani kai fa ma dara didiyan da zamani ya zagaya kawai ka zagaya tare da shi eh ko da gaskiya ko da rayin gaskiya ko da rayuwa kawai ka zagaya yanda zamani ya zagaya to kai maka zama irin yan zamanin wata kizin nasa kariki kawai yanzu yadda zaka yi kariki dukkanin mutanen duniya sakanan abokan zama ne kawai ba sai ƴan uwanka ko ko danginka ba fa masalil arda kuma ka suranta duniyan kar ka dauki wai nan guru shine garin ku nan gari ba garin wani gari ba garin ku ba ka suranta duniyar gaba daya kawai ka dauke shi gida daya ne kawai in ka je wancan kasar kawai daga ɗakin nan ka tashi ka je wannan ɗakin kai dai kana cikin gida daya sai to kar kai tunanin cewa wai na bar gida saboda haka zan koma kawai duk inda ta samu ya zo to kawai ka buga hankalin ka tafi wannan guri kaga na farko wancan dara na zagaya ne a nan kuma dara gida wasu birka ya haƙuri kuma duk inda ka je kuma ka dinga yin haƙuri da halayen mantu ashir wanda kake zamantakewa da shi eh wani ya ce ma ma kace wani ya ce ma kaza wani ya zage ka dai dai kai haƙuri wa darihi ka rarrashe shi ai da ma fallabi mai hankali ai man dara mutum da ke rarrashi mutane don ya zauna lafiya da kowa ai wannan shine mai hankali din su sun ɗauke ka mahaukaci to kaga kai baka ki yarda da wannan mahaukacin haukan to kaga kun haukace duka ai eh suna daukan ka mahaukaci kai kuma kai abin da kake samu din zaka duba eh sai ka mai da su masu hankalin kai ka haukace eh duk abin da suka ga mai ka haukan abin to kana da sanin abin sai ka haukan abin to shine to fi wannan mai hankali shine ne haka sallabi bu mandara ka dau hauka na gangan in san daura maka wala tu bi fursata sururi kuma karka tozarta dama na farin ciki duk wani abu da aka ce na farin ciki ne to karka tozarta wannan fursa daman ka je ka amfani da dama ka ce ai ga yan mata da kaza ana yin rawa aka shi kai ba kai rawa wannan fursa ne dama ne na murna ba mata da baka sani ba a yau manta ishu shin rayuwanka zai tsaya a yau am dara ko tsawon zamani anan kaga dara jahar ma na zamani kaga duk dara na farko da'ira zagayawa na zagayawa na biyu gida na uku rarrashi na fudu zamani walam ka sani bi annal manuna ja'ilatun mutuwa tana zagaya wa kad adarat alal wara dara ta zagaya wa zamani dara ta yi musu zagaya shi wancan kuma da'ira irin yadda farin wata wani abu yake zagaya shine dara dauri wancan na dawowa wannan kuma na kewayawa wa aqsamtu ina rantsuwa la tazalu karkarabu ina hada ka da Allah karkarabu da farauta karka bushe kana cikin farauta ma karra asral mahaya wa madara muddin zamani na rayuwa yana dawowa wa madara muddin muddin yana maimaituwa shi ma dara dawowa wannan wancan zamani wannan kuma da'ira kai ba turjan najatu min sharakin ta yaya zaka yi tsammanin tsira daga tarkon da lam yanju minhu kisra wala dara wanda sarki kisra da sarki akwai wani daral azimi dara suna wani sarki ne eh tarkon da kisra ko dara ma bai tsallaka ba sai a wannan tarkon zaka zaka tsammanin abin nan kala jabalan mata waratin alkubush yayin da kofuna suka nufe mu wa taribatin nufus rayuka suka yi murna jarra'ani da minar gamus sai ya kurbar min da rantsuwa mai tsanani eh sai ce sai ya hada ni da Allah cewa ala an afa zalimin namus da Allah ya rufe masa da sirri kan tona masa sai ya ai malamin nan shan giya yake fatta ba tu marama washe na bi abin da manufansa wa ra'aytu zimamu na kiyaye alfarmansa wa nazaltu hu she nake saukar da yi bainal mala'i a tsakanin jama'a manzilatal fudayl sai an sauke shi a masauki na fudailu fudailu bin iyad ko wani sufi wanda ya shahara a cikin littafin ko shari'a ma ya kawo labarinsa to shi wannan kaga a samarkan da aka haife shi shi shi abu na ɗin shi fudayl ibn iyad ɗin da shi ya zata malamin wannan samarkanda sai kama sunan wannan malamin irin yadda mutanen samarkanda suke rike da fudayl ibn iyad sufin nan to haka ne mana rike shi wa sadaltu zaila ala makazi layl sai na sa sai na sako azaila labule akan abubuwan kunyansa na dare na rufa masa asiri walam ya zallalika da abahu wannan bai gushe ba shine al'adansa wadda abi da al'ada na ila an ta hayya iya bi har dawowa na gida ya yi shiri har lokacin dawowa na yayi fa wadda tuhu shi ne ban kwana da shi wa huwa musirrun ala tadlisi ya miƙe akan akan tadlisi tadlis shine zamba eh ka nuna mutane kai mutumin kirki ne a baya kuma mutumin banza ne sai tadlis wa musirrun yana mai miƙewa wa musirrun haswa yana mai dawwama akan tsotsan alkandari giya